kaga Allah ya ba ta mu'jiza ita kuma saboda wannan tauhidin nata duk irin yanda mutum ya sai da abin sa shi waye ta kwace mar abu komai girman sa saboda ismin da take rike da shi wal qadatu wata tsuntsuwa da ake ta kada mai tashin nan daga to da duk tsuntsu ba mai daga ta kanana da kullu tana ta man sakata salima wato wanda ya shiru ya tsira duk mutumin da baya yawan surutu to ya tsira kaji ta kuma abin da take faɗa wannan manzo Allah ma haka yake yace man sakata naja haka manzo Allah yake man sakata naja duk wanda ya shiru to ya tsira idan dai aka yi magana aka yi ta aka gama kaf baka ce komai ba to ko abu ya bata a gurin ba za a sa da kai ba domin ban ji ba ban gani ba ta tsirar da mutum na ji na gani mutum ya shiga uku ita abin da take faɗa kenan dama shi harshe ba saboda maganar da yake yi ba ubangiji ya ce masa dama dukkan abin da yake jikin mutum harshe shine uban shari duk abin da Allah ya halitta jikin mutum wato in ba zuciya ba wanda ya kai harshe a shari kuma domin ita zuciya ita ce mai yi tiƙadi idan ta kullo sharri in na faɗa ne sannan kuma harshe ya faɗa da aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ka faɗi magana ko da wani zamani ka auna ta tukuna a ajiye ta a mahalli uku kamun ka faɗe ta in ka shirya za ka yi magana ko a cikin mutane ko kai ɗaya ne kowane irin abu ne sai ka ajiye shi guri uku tukun sannan ka bayyana na farko yayin da ka tuna abin ka ce bari in magana kaza ko labari ne ko wata magana ne ta hira to dama da ka tuna magana sai ka ajiye ta a zuciyarka kamar misalin miki ya kana tunanin in faɗa ne ko in bari kar magana nan faɗa abin nan ya cuce ni ko kuma ta jawo wani sharri to sai ka ajiye ta minti ɗaya nan sai ka ɗago ta daga zuciyarka daga kan zuciyar sai ka ɗora ta akan harshenka nan ma magana kana shawara ko in faɗa kana tunani ko za ta zama kaza ko wannan abin nan yana so ko baya so ko maganar nan ƙarya ce kada faɗa kuma a zo a tambaye na kure ni ko kuma kabar ne wani ya faɗa karan faɗa a ja baki na sai ya minti daidai akan harshen daga nan kuma sai ka ɗago ta daga kan harshen sai ka tsora ta tsakanin ka na sama da na ƙasa a nan za ka ajiye ta kana da tunawa yadda za ka yi faɗa to da ka tuna wannan kashi uku to insha Allah in ka faɗa ba za ka yi kuskure ba kaga shine kaji da Hausa ana cewa da mutum ya farar da baka ya faɗi magana bai tuno komai bai tantauna ta a zuci ba to gara ce ya tusa a cikin jama'a ya fi zaman lafiya idan ya ta da ma dariya kawai to wata maganar in kai farar da ita sai ya kawo mutum a ɗauri a rasa kuma mai belin ku kowa ya ce ba belin magana ta ja masa da haka wannan tsuntsuwa ta ji abin da take cewa man sakata salima wanda duk ya shiru bai ce ba ya zauna lafiya shine wato wal bagaba wato ita kuma a bannan gaggafa ta kula tana ta wailul liman dunya hammaku wailul liman dunya hammaku kai to azaba ta tabbata ga wanda baya da wani kokari sai duniya kadai azaba ta tabbata ga wanda baya da wani kokari sai duniya kadai shi ba ruwansa da yawan salatin annabi ko tafurihi ko karatu alqur'ani ko zuwa makaranta ko sallar nafila ko azumin nafila shi dai inda yaji za a samu tsaro ko da daddare ko da rana ya je gurin tace kai kansa duniyar da zai gama gyarawa kuma ya tafi ya bata ya je shiga kabari bai kai komai me yayi tace wannan mutum ya haɗu da azaba ka ji ta kuma abin da take mana wa'azi kenan wanda ta da'u wato shi kuma kwaɗo ya zo ita ta matar kwaɗo ce ta zo gun taron annabi suleiman na cikin sabansa ta kul tana cewa subhana rabbiyal qudus subhana rabbiyal qudus abin take faɗa kenan sarki ya tabbata ga ubangiji wanda yake tsarkakake wal bazi shi ko shaho namiji da ya zo ya kul yana ta subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na tare da gode masa wa sultan shi ko kado da izo ya kul yana ta subhanal mazkur bi kulli makan kaji kuma subhanal mazkur bi kulli makani sarki tabbata da abin ambato a ko ina shi kuma abin da kado yake faɗa kenan saboda aka ga kado saboda wannan addu'a in ya nutse a cikin ruwa in ya ga dama tun safe sai kai gobe fito ba yin wa kuma ba za ka yi komai ko ishi ruwa ba yana nan a ciki in ya ga dama ma sai ya kwana biyu a cikin ruwa saboda wannan ismi da Allah mutum shi karanta ya ce sarki tabbata ga sarkin da yake abin ambato a ko ina don haka ga an ce yanzu haka wato a yi taro ku zauna kamar ku bi da abokinka ko ku uku ko ku huku ko ku goma ko ku ɗari a yi wani taro dai har a gama gurin ba a ambaci Allah ba ba a yi wani wa'azi ba a gurin wanda zai muku amfani ba ambaci addini ba ba ambaci wani abu wanda yake manzo Allah ya ce kaza ko Allah ya ce kaza ba har aka yi taron aka gama ubangiji ya tsina wa taron duk gaba daya kowane irin taro ne in dai an yi shi an gama ba ambaci Allah ba ambaci manzo Allah ba tare da girmama Allah kuma da kuma girmama manzo Allah in dai ba a samu ɗaya ba to Allah ya tsine wannan taron to da ka gani shi sa wannan kadu yake wannan addu'a yace Allah shine abun ambato a kowane guri mutum yake ko a tafe ko a zaune ko a haka ko a waje ko dare ko rana ya zama dai mutum yana yin ambatan Allah kowane hali shine yake kawo cika kuma da kalmar shahada duk mutumin da harshensa ya saba da ambatan Allah yayin da zai mutu sai Allah ya sa ya mutu da kalmar shahada wanda ku duk aka ji zai mutu ya ce la ilaha illallah wanda duk ya kwanto da zaman mutumin nan dan aljanna to shi mutumin ya zama dan wuta duk mutumin da ya mutu da kalmar shahada to hakika dan aljanna ne ko da za a yi mar azaba sai dai yar kaɗan saboda haƙƙin bayan Allah Allah ya fitar kuma ya mai da shi aljanna da Allah ma an ce irin su Allah a fassarsa yake ɗiba ya biya duk mai bin su bashi duk wanda ya ka ƙarar wannan wanda ya mutu da kalmar shahada ya cuce shi sai ubangiji ya ɗauka ya biya wannan ma ya zo ubangiji ya ɗauka ba zai taɓa masa aikin su farilla ko natira ba Allah sa shi ne ake cewa Allah sa mu cika da imani to imanin kenan mutuwa da kalmar shahada yawan abin da yake kawo ta kuwa bin iyaye da bin iyaye da rashin wasa da sallah da kuma yawan ambatan Allah ala kulli hali shi ke sa a cika da kalmar shahada Allah ya ba mu ikon haka kun gani jama'a wato shine yasa in za a kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka je za a kwanta a gun bacci wato abin da ake so mutum ya gama maganarsa da shi kaf a iya kwanciyarsa in ya kwanta ya karanta shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ya karanta wannan kafa uku ya kwanta in a wannan daren zai mutu Allah ya koya da sai Allah ya sa ya mutu da kalmar shahada ko daga baccin ma zai wuce zai mutu da kalmar shahada domin ya yi ta idan kuma ya farka da ciwon ajali to duk ran da zai mutu Allah zai sa ya cika da kalmar shahada haka manzo Allah ya faɗa jama'a duk alƙayi manzo Allah ne ya sanar da mu ni kuma na sanar da mu cewa a yasa ta manzo Allah bai taba ganin abin da zai wa al'ummarsa wato amfani ko da misalin kwayar zarra ne bai gaya mana ba yana daga cikin sharrin rashin imani Allah ya sanar da mutum abin da zai wa mutane alheri duniya ko lahira mutum ya koyi abin ya ce wai sai ɗanka ko jikan me za ka yi da shi ɗanka da jikanka da ba zai ma amfani lahira ba yau ma la yafa umalun wala banuna fa Allah ya ce mata ko yau ma yafirul mar'u kuma min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani wanda ba zai taimake ka lahira ba ka ce kai ka ɓoye komai ba za ka taimaki bayan Allah ba sai ka je lokacin ilimi a bayyana shi kowa ya ji wanda ya ji aiki da abin da mutum ya faɗa to insha Allah Allah zai baka ladan ko bai ka san bai san ka ba ya ji labari an ce Allah ya ce kaza yayi sai Allah ya baka kamashu a ciki abin da ya bari sai Allah ya baka kamashu abin da ka bashi ya karanta ya samu duniya ko lahira sai ubangiji ya baka kasayya kuma dan naka da ka ajiye wata kila fadiri ne in ya samu ni'imar kuma ya tara kegu a kan abin in an yi zunubin an yi zunubin kana kabari ya kai masa azaba saboda haka ta zama za Allah shi ba uban kowa bane annabi ne kadai Allah ya shi ya'yansa ko guda ɗaya ba wanda ya saura kamun ya ya bar duniya sai na Fatima ita kadai amma dukkan alherin duniya sai da manzo Allah ya bayyana shi idan kuɗi kake nema manzo Allah ya ga ma yadda zaka samu in nisan kwana kake so ya gaya maka yaya kake so ya gaya maka mata kake so ya gaya maka sarauta kake so ya gaya ma aljanna kake so ba abin da manzo Allah har kuma ya koma ya zama likita mun manzo Allah sai da ya koma mukamin likita kuma bayan ya gama sha'anin addini ya zama kamar likita yake ciwo kaza in ya samu mutum ya nemi kaza abu kaza kuma ko da ba ciwo in an ci yana maganin kaza haka ya littafi guda ya bi mana saboda taimakon mu kawai dan manzo Allah yace yana wato tsakanin mu da shi kamar misalin akwai wani kwaro yana nan ana ce masa fada wuta shi fada wuta al'adarsa idan ka hura wuta dama da ka hura da ya gano ta malam sai ya sheko da gudu zai kone kai kuma kana ganin sa gashi katon kwaro malam sai ka sa hannu ka dauke sai ka jifa da shi jima ka an malam sai ga ya sheko da gudu zai kuma shiga idan ka dauka ka kai shi bayan gari sai ya sake biyo wasa shi dai ya kone da yake so in ba shiga in ya kone ya zama gawayi ba to ba zai daina gudun nan ba to haka manzo Allah yace haka yake da mu yace duk abin da zai cuce mu a duniya ko lahira sai da manzo Allah ya rubuta mana ya bar mana dan kar mu je mu sada abin amma sai mu ketara mu ketara saboda san duniya mu sada halaka kuma Allah kiyaye mu jama'a mu karbi nasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wa saha darajin inda Sulaimana wani tsuntsu da ake cewa daraj ya zo kuka gurin zaman Annabi Sulaimana da jama'arsa fa qal sai Annabi Sulaimana ya ce a tadruna ma yaqulu yanzu kai ta abin da tsuntsun nan yake faɗa kalula suka ce bamu sani ba qala sai Annabi Sulaimana ya ce innahu yaqulu yana ce ar-rahmanu ala arshi sawa Ubangiji mai gama kowa da baiwa a duniya ya rinjayi gadon sarauta su dan ba a ce Ubangiji ya daidaita a gadon sarauta in mutum ya fassara wannan da haka na yi kuskuren fassara ba a cewa yanzu a zahirin fasara ubangiji ya daidaita ne akan gadon al'arshi to amma mai fasara zai ce yarin jayi gadon al'arshi don ba gadon da zai dauki Allah shi ya gadon saboda ba jiki ba ne baya bukatar kuma zama sai a ce ikon sa yarin jayi gadon ya yi gadon ne don sarauta ya bashi kawai ka san an ce gadon ya ninka duniya sama da ninki bakwai a girma an ce in aka ɗauki duniyar nan ta ma aka ɗora akan gadon al'arshi sai ya zama kamar ka samu katon faifai ka ɗauko zobe a yatsan ka tsora tsaki haka duniya za ta zama akan gadon al'arshi din Allah ya shi ne ya haɗa mar komai ƙawafinsa ɗari uku ne aka ce da sittin kafar gadon kowace ɗaya tsakanin wannan kafa zuwa waccan a faɗin faɗin kamar misalin daga bangon duniya na yamma ne zuwa na gabas tsakanin kafa da kafa kaurin kafar kuma kan a kewaya shi ma haka yawan shekaru ne haka gadon yake amma ba na zama bane na mulki ne Allah ya shi kawai malakun da suke gun gadan sun tambayi gadan suka ce al'arshi ka gaya mana sufar ubangiji yace ubangijin da ya halice ni suka ce eh ya ike ne an ce gadan sa ne kai yace eh ni gadan sa ne kiye ni yace amma ku da kuka tambaye ni kun fi ni sanin sa ni ban taba sanin sa ba shi ma gadan bai san Allah ba saboda haka gado ne na mulki kadai Allahu akbar ai mai jiki mai gajiya da wani aiki shi ko mai neman bacci shi ke hawa kan gado Allah baya gajiya ba kuma ya aiki da jiki irin namu aikin da ya so yi kawai kun sauku ne ba aiki ne wahala ba ko baya bacci abin da yake ka bacci dama neman hutu ne to Allah ne yayi zai huta ba jini ne da shi irin namu ba jini shi ke ka gajiya har ya ka bacci to ba irin halittar mu bane abin duk da mutum ya tana a takaice kenan sabanin Allah da abin halittarsa abin duk da zuciyarka za ta iya tuno shi a halitta to ubangiji ba irin haka bane ubangiji bai wa mutum tunanin yadda yake ba yanda duk ka tuna to ubangiji ya saba wannan tunanin naka sai dai ka tuna cewa yana ji yana gani masani ne ba jahili bane to wannan haka ne amma jinsa kuma ba irin nan bane dan shi jinsa ba da kunni bane ka ta al'adar mai kunne abin da ya saurara shi zai ji yanzu a ce nan ga kiɗa ga karatu idan ana yi nan ga shi dama da kai karatu hagun makaɗa na yi to in dai ka saurari makaɗa to baka ji karatun ba kuwa in ka saurari karatu ko baka ji abin da kidan yake faɗa ba to kaga jin kunne yake nan to jin ubangiji kuwa da yake ba na kunne bane yana jin duk abin da ake daga sama ta ɗaya har sama ta bakwai yana jin munan abin da muke da kuma na ƙasa ta bakwai da tsuntsaye da dabba da na cikin ruwa da mai kuka da harshe da wanda yake tsuntsu duk ubangiji na jin su gaba ɗaya na ji kuma daban-daban irin jin Allah kenan ka gani ganin ka kuma ba irin nan ba yana gani kam amma ba da ita ba mun al'adar mai gani da ido inda ya sa fuskarsa nan ya gani bai gano baya ba ubangiji kuwa yana gani yana gano na sama da ƙasa da na ruwa da na ƙarƙashin ƙasa da babban abu da ƙanƙanin abu Allah na ganin su gaba ɗaya na ganin mutum kowanne da daidai kuma ka ji irin ganin Allah kenan Allah abin ku wannan su ne ake tunawa a gane Allah cewa Allah mai iko ne kuma a ji tsoronsa don Allah da zai bar abu ya ɗauki kiwonsa daga kan abu ko da ƙwaro ne rannan ƙwaron ya mutu kiwon Allah na tare da kowane abu in kuma Allah ya ƙyala mutum baya bashi wani abu to duk abin da mutum yake da shi kuma sai ya ƙare sai ya saboda haka Allah na tare da mutum ala kulli halin ko bacci ko a farki kuma kaga Allah ɗin inda duk mutum yake kuma tare suke da Allah da na kirki da mungun mutum da gun kirki da gun da ba kirki ba da dukkan halitta Allah na tare da su amma kuma Allah ɗaya ne kaji abin da wannan wato kwarai yake faɗa wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace adiku idza saha shi idan zakara yayi tara yakan ce uzkurullah ya ghafilun ku tashi ku ambata Allah ya rakkanannu ka san zakara haka yake yanzu haka zakara idan aka jima aka gama hira kamun a ce ma gari ya waye yayi tara wani ko 40 duk lokacin kuma ka san zakara yana da wani al'adar ka wanda manzo Allah ya faɗa mana wacce Allah ya bashi baiwa wato ta saba ji zakara an ce a can gadon al'arshi din a can inda yake wato akwai akwai wani zakara fari sal a gurin Allah ya kwantar da shi to zamanin duk da wakafin sallah yayi da wakafin karbar addu'a lokaci mai falala duk zamanin da ya zo to Allah yana kutubuta wannan zakara sai ya tara to duk zakarin da suke duniya sai su ansa shara kuma yasa duk zamanin da zakara ya tara in kana bukatar wani addu'a to tashi alwala kama akwai wani wakati da yi in dai ba wakatin sallah bane to wakatin addu'a ne wannan zakara a karkashin gadon sa wata ubangiji anan Allah ya ajiye shi fari ne sana ka ce da yayi tara sai Allah ya biyar da dukkan zakaran duniyar nan su kuma sai su kama ka gani shi yasa shi zakaran abin da yake cewa ku tuna Allah ku ambaci Allah ku roki Allah ya kura kanannu mutum yana da bukata ya kwanta ya tabbaci mutum na da bukata a ce kuma shine kaji wato aka ce masu faɗa wani mai wa'azi da kullanci mujaddadi yana cewa ya muhara ba na hara wani hara hunsaka murad ma ko ka cika cikinka da abinci dare da rana sannan ka je ka yi hira da jama'a iyakar dare da yin dama karfe bakwai ka cika ko ka tafi gun hira kenan a faɗi wannan a faɗi wannan a faɗi wannan ka kai har karfe goma sha ɗaya kana hira ko ka tafi gidan Suleiman kuna ta ihu kana kallon kafirai kuna dariya ko ko mutum ya tafi gundara sannan kuma idan ya kwanta ya dinga bacci har misalin karfe bakwai farka in dai haka ne al'adar mutum kar ya mutu ba zai cin bukatar ba cikin waɗannan dole mutum ya rage wani abu ko ka rage bacci ko ka rage ci ko ka rage surutu ka zaɓa ka ɗaita maza ka je ka nemi abin da za ka nema in karatu ne ka je kai tayi ka manta da zance idan kuma addu'a ce ka bar zance kai addu'a idan kuma sallah za ka yi in neman kuɗi ne kuma sallah ake hira ka masana'ar ka in kasuwa za ka in sana'a za ka ma amma in dai hira ce aikin ka za ka ba za ta biya ba ha kuma in mutum dama an ce ka saratun nomi tumitul qalbi yawan bacci shi ke kashe zuciyar mutum duk wanda Allah ya dora musibar shi dai ya kwanta ya bacci dare da rana to zuciyarsa kullum mutuwa take Allah kiyaye mu jama'a a rika tashi kai zakara yana yana tunatar da mu yana sa mu tashi mu roki abin da muke so mu dinga ambatan Allah ya rabka nan wa qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo mai tsira da aminci ya ce annasar idza saha wato ita wannan mikiya yayin da ta kuka qala ta kanta ya ibn adama ya kai mutum ishmash ita fa akhirukal maut ka yi rayuwa irin wacce ka ga dama ka ji in ji mikiya kenan ita kuma abin da kake mana gori kenan ta ce yi irin rayuwar da kake so amma ƙarshen ka mutuwa idan ka ga dama ce ne ma ba za ka yi sallah ba irin rayuwar ka bai kyau sallah ko to ta ce yi kar ka yi sallah amma dai ai za ka mutu idan ka ga dama ita shan giya dare da rana kullum zauna cikin maye kar ma ka watsaki ko sau ɗaya ai dai za ka mutu fitar da Allah in ka ga dama tare a gidan Sulman in an gama na dara da kai da safe a gurin har daren yanzu za dai ka mutu duk abin da kaga dama ita kuma ka take ta yi abin da kaga dama karshen ka dai ka mutu in ka mutu kuwa a ƙasa za a sa ka in ma ba a sa ka ƙasa ba ranka zai haɗu da Allah kuma yi ma tambayoyi to ka ji ita kuma abin da take mana wa'azi jama'a mu yi kyakkyawar rayuwa to wa za fa al-uqab wato ita kuma gaggafa in ta yi kuka an sun taru kana ta kance til bu'd minan nasirahatun fil bu'd minan nas rahatun ita kuma abin da take faɗa kenan in ka ne santa da jama'a yayin da suke aikata barna a nan ne ka huta amma in kace ko yaushe kuna tare da su to lalle ba za ka huta ba ita kuma abin da yasa kaga kenan ba ka ganin ba ka ganin ta a cikin mutane sai tafi jeji can ta zauna ita ba za ta zo cikin gari ko da rana ɗaya ba to dama jama'a inda ake amfani da su a wajen aikin alheri idan ka ga jama'a suna yin karatu ka je gun in suna wa'azi ka je gun in ana ilimi ka je gun in ana jana'iza ka je gun idan ana masallaci ka je gun cikin jama'a amma in ba waɗannan ba kuma to zaman ka kai ɗaya fi ma alheri dan ka yi karatu ka yi tafakkuri ka kuma ambaci Allah ka yi tasbihi ka yi sallar nafila in kai ɗaya ne amma ka samu mugun mutum aboki mai son hira to ya kashe kansa ya kashe kai ma dan ba za ku amfani komai ba sai dariya Allah kiyaye mu wai za hal kamburu wato wani tsuntsu da ake ce masa kamburu in ya kuka yakan ce ilahi al'am mubagidu ali muhammadin shi kuma abin da yake faɗa kenan yana ubangiji Allah ka nisanta makiya zuriya manzo Allah Allah ka Allah ka nisanta su da rahama duk mutumin da ba a son zuriyar manzo Allah Allah karka kansa ita kuma addu'a ta kenan saboda haka kaga idan mutum aka ce maka yana kin sharifai kaga Allah ya dora masa kin sharifai to dama dan wuta ne wannan mu so sharifai da kyau mutane ne masu daraja Allah ta fita su da kowa mutum yake inda duk ka sai da karatu a duniya to sharifi ya zarce ka domin yana da nasabar da baka da ita ba ka samun karatu ka ce na yi karatu shekara ɗari ko kana tashi sama dan ilimi to ba za ka ce na kai daraja ta na dangana saboda ilimi na yau da ni da manzo Allah mun hada jini ba ba za ka faɗa haka ba to shi ko sharifi dama jininsa da na manzo Allah suke tare haka manzo Allah yake yace duk mutumin da ya kin su kuma ya ta hanyar kiyama ba ruwa na da shi to da haka mu so su halin su in ba mai kyau bane dan kansu amma kyakkyawar tsauna a zuci da kuma rashin ci musu mutunci da rashin zage su dan manzala yace in mutum ya zagi sharifi ba da laifinsa ba to shi ya zaga wanda ko ya zagi manzala a nan duniya da ba hukuncin su kisa ku ka gani mutanen da darajar su ta wuce su ta sadaka sharifai ai da can zamanin da manzala yake nan da bayan baya nan zamanin halifofin nan da aka yi sharifai ba nuna ba sadaka sun wuce nan cewa ka ba sadaka ma ya ka wulakanta su ne sai dai a rubuta musu a baitul mali abin da ya ishe su ko ko da aiki zamanin wato a yanzu haka a yanzu haka zantan da ake sharifi haramun ne ka sa shi aiki in ka ba sharifi bane mutum ya zo yana sharifi ka ce ya zo ya maka gini ko ka ce ya zo ya maka kwaba ko ya maka wani fassare dan kai kana da kuɗi ka sa jika manzo Allah wannan aikin haramun ne sai dai in ya zo neman aiki ya ce ina so ka sa ni aiki in dai ba kamar ka bashi jari ko tsaron wani kanti ko rumfa ya rika sai da sirwa ba in dai aikin karfi ne wanda zai jawo aikin wahala ne to in ya zo nema wajen ka sai ka alheri ka bashi ka ce wannan aiki dama mutum kaza ne muke nema ya fidi kuma duk an cika amma ga wannan naira ɗaya a sai ruwa a abin nan ka sallame shi da haka amma in kana bautar da su to ta alƙiyama za ku haɗu da Allah Allah ya ba mu albarkar su manzo Allah ran da zai bar duniya sai da ya bar wasiya da su yace a kula da su yace duk mutumin da yake son su shi yake so wanda duk yake kin su kuma shi yake amma in sun saba Allah kuma za su je su haɗu da Allah wannan haƙƙin su daban in saryan musu kuma da in sun zina a yi musu bulala ko kuma a jefe su mutu ba bai saryan musu da in sun sha giya ko sun yi ƙasa kuma a yi musu bulala tamanin ba ko daraja wannan hukunci ne na shari'a Allah yake yi Allah ya ba mu albarkar su to wai za ta alkatsaf har yanzu idan alkatsaf je mage shi ma ya take yin kuka kan ce alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshen ta wala dallina fa yuddu fa yamuddu biha sautu kama yamuddu alqari'u in yazo wala dallina sai miƙe murya sai ja za ka ba ku mutum ta wala dallin ya za gaba daya ka ja shi sosai wannan gurin to ka gani mun kai ba wannan kuma wa utul ilma da annabi Sulaiman ya faɗa dinnan min kulli shay'in kana an ce zalika ta dusan bin imatillahi wato yana zantar da ni'imar da Allah ya bashi ne wa shukran da nuna godiyarsa alama a ɗahu bisa abin da Allah ya bashi an huwa wuce da Sulaiman da gunu da to mu je gaba ko Sulaiman da gunu da jinni وأمر لسليمان جنوده من الجن والطير فأوزعون to shine wani shirin ubangiji ya ce aka taro wato ga annabi Sulaiman gaba ɗaya Allah ya ce to da aljanu da mutane da tsuntsaye ku taru a wajen annabi Sulaiman duk zai muku jawabi wato ya hau gadon sarauta Allah ya ce da aljanu da mutane da tsuntsaye duk ku je fada annabi Sulaiman fi masirin lahu in zai tafiya ma ku je gaba ɗaya ku raka shi qam yuzauna kuma har abada inda annabi Sulaiman yake yana tare da waɗannan duk tun daga ran da Allah ya faɗa haka inda duk zai shi ko bayan gari ko tafiya ta kai mil goma ko ishirin to dama yana tare da jama'ar kun jama'ar mutane su ne in dama an ce wato shimfiɗarsa tsakiyarsa inda za a ɗora masa gadansa to dama da shi mil bakwai ne hagun da shi mil bakwai gabansa mil bakwai bayansa mil bakwai haka shimfiɗar da duma take da duma kuma aljanu ne suka yi ta daga ita ba a sake ne ba har yanzu irin wannan saka sannan kuma da duma inda ake idan zai tafiya sai a fito idan ya leko sai ce iska fito za mu guri kaza iskan nan mai kada ganye dama sai tugo sai ta shimfiɗe a ƙasa sai su ɗauki aljanu da mutane a kama da duman nan sai a shimfiɗa ta akan iska idan an sun faɗa sai ce a ɗauko gadaje kujeru kenan mana a sa gadansa a tsakiya sannan a kawo kujeru a kewaya na mutane a kuma kewa waɗannan na addini sannan a kuma kewa baya kuma na dabbobi ne waɗannan a nan za a zauna yana yi jawabi sai ce to iskar ta tashi iskar in yana so ta yi sama kamar rabin mil nan za ta tsaya in yana so ta kai mil ɗaya nan za ta tsaya a tudu sai ta rike ce guri kaza za mu kawai malam ta tafi kenan in sauri yake so ya ce tafi da sauri in yana so a hankali ce mu tafi a hankali yana yana jawabi ba ruwansa ba wani tuki ba wani wahala ba fargaba kuma kar a rikitu kaga yanzu ma da da masu rawata duniya na yanzu suka samu jirgin sama ma munna ake ana tace an samu abin daɗi tafiya kurkusa wata ran a rikito kuma a kone to annabi Sulaiman bai taba rikitowa ba shi iska ce ba tuka ake ba mai ake sa bare ya kare ayi gobara Allah ya nuna yarje masa haka amma bai taɓa ramin sallah ba duk da wannan mulkin inda za a je a gama kuma a dawo Allah ya ce ni na hore maka wannan Suleiman yusaquna malam suna korawa suna tafiya har a je inda za a je kuma kasa waɗannan sun fi ƙarfin zuciyarsu min al-ima min al-amakin al-ba'idati wato suna zuwa masa daga gurare na nesa wa kana lahu nuqaba'u akwai shi da sarakuna kamar misalin nuqaba'u din da ake faɗa kamar abin da ake cewa nuqaba'u kamar nan Najeriya lakabi ɗaya kenan kamar irin su Ghana kamar irin su Cameroon kamar irin su Chad wato guda ɗaya ɗaya din nan kowane kowane bangaren ƙasa amma dukkan su shi kafa kuma duk duniya gaba ɗaya ta ci shi shine shugaban duniya su kuma shugabannin yanki yanki haka ya karkafa su to duk in zai tafi a waɗannan sai ya ce sarakunan su zo sai sai malam wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo Allahu akbar wato tarda wal askar ala akhirih wato li Allah qadimu fi sayri kaji yanda ake yi kuma idan aka gama abin Allah da iko yake kaji idan aka gama hawa wannan wannan abar wannan iska to kuma sai ya ce da askarawa su kuma su wuce gaba su ne a gefen a gefen wannan wannan wannan da duma da gaba su zauna su ne masu kula da wani guri inda za a je mai kyau da wanda ba kyau suna kula su kuma kar wani abu ya rikice a sha'anin amma kuma ba don su kyare shi ana su kula sa ba yayi su ne kawai dan ba da kwarjini ga kafirai da kuma aljanu domin a zamanin aljanun fa kafirai ne a zamanin kuma akwai kafirai tsantsa masu bautar gunki wanda da sa samu dama sai su kashe annabi Sulaimana Allah ne bai yadda ba yayi musu dole ne duk duniya ba da gefe inda duk yaje sarki ne kai ka ba sarauta ka kenan ko ya taba zuwa ko bai taba zuwa ba da cewa yau Sulaimana ya zo kai ka zama talaka kuma sai ka je kai fadanci Allahu akbar kana Muhammad ibn Ka'ab al-Qarzi wato Muhammad dan Ka'ab yace kana askar Sulaiman alayhi salam asra farsahin fi farsahin Allahu akbar kaji wato farsai hamsata wai shiruna kaji abin da ake yi in zai tafiya dan wannan mutum da mulki yake kaji ran da zai tafiya in aka shirya wannan tafiyar aka tsora gado guda ɗari kuɗin nan aka tsora shi akan wannan daddumar aka hau kan iska wato kaji ba akare wanda yake cikin gurin wanda zai tafiya farsahi wato kamar mil uku uku mil uku uku nan a jera sai sun kai mil uku nan ma a jera sai sun kai wato sai an yi sai an samu farsahi 25 wato mil uku uku sau 25 kaga uku uku sau goma talatin mil 60 kaga ga kuma goma sha biyar mil saba'in da biyar haka asara su suke yawan inda za su kare suna kewayawa dama da hagun ɗinsa mil mil arba'in da biyar ɗin nan duk soja ne waɗannan shi kuma yana tsakiya inda duk aka dusa mil arba'in da biyar banda jama'a soja ba farar hula ko guda ɗaya shi kuma yana tsakiya gado ɗari uku kuma akan duk wanda ka gani akan gadon nan inda yake zaune ɗari uku da da sittin ɗin nan wato shi wannan mutum da ba Suleiman yana ganin abin da yake da shi da jarumtarsa da iliminsa yana da shi ma ya iya rike duniya da Allah zai sallama masa su suka kewaye shi tsakanin mutane da aljanu da kuma tsuntsaye nan kuma ga sojoji yawansu kaji ɗan mil arba'in da biyar dan mulki ya tafi yawon shan iska kajimil ishirin da biyar waɗannan dukkan sojojin mutane ne mil ishirin da biyar kuma sojojin aljanu ne mil ishirin da biyar kuma tsuntsaye duk su ake jera waɗannan kuma jama'a jama'a ga sunan jama'a jama'a kowa ya jama'a sa kuma ga mil ishirin da biyar shi kuma na tsuntsaye an farsayi 25 su kuma duk tsuntsaye ka ji wato mil 45 dukkan su mutane ne gaba daya 45 kuma aljanu mil 45 kuma tsuntsaye dabbobi su kuma mil 45 duk gaba daya an kewaye shi ne fa shi yana tsaki akan gadan sarauta to kai in yanzu ne mutum ya samu wannan mulkin ba yi sallah ba ko mai sallah ma ya yarda bari sai ya ce ma tashi alƙiyama ƙarya ake wallahi ko musulmi ne da kyar in bai katace ba ki samu wannan amma ka jira wani sallah ma bai taɓa bari a ce yayi wani abu wanda ba daidai ba shi za a ce ta sarki dan dauda Allah ba mu albarkarsa ta wakila musu yalla wani jinnu bi sada min zahabin wato aljanu ne suka saka masa wato ita darduman nan ta shimfiɗa ta dinari da hariri farsayin bi farsayin wa kana yaba kursi hu fi wasatihi fa yana aje gadansa a tsakiyar shimfidar fa ya kaudi sai ya zauna wa lahu farafiyun kewayensa kuma akwai gadaje tuma na dinari da azurfa fa ya kaudi al'ambiya wa la karafin zahabi annaba sukan zauna akan gadajen dinari wa tsuna ma'u su kuma kaji ashe taron taron da aka yi wannan na jama'ar har da annaba ma domin su annabawa shi zamanin abin da yasa annaba suke zuwa imar fadanci a zamanin shi shi manzo ne shi ko manzo gaba yake da annabi shi sa duk inda za a yi dama kewayen farko dama an kewaye ga gadansa an yi kuri kuma da waɗansu gadaje na dinari to gadajen nan na dinari waɗanda daga shi sai su dukansu annaba ne su kuma malamai ko masana su kuma suna nan kewaye da bayan waɗannan annabawan su kuma gadajensu amma shi kuma na azurfa ne su malaman kan gadajen dinari wannan su haulahu kuma mutane suna bayan sauran jama'a suna bayan malaman nan wal jinnu wa shayatun haulan nas da aljanu kuma da da shaytanu suna bayan mutane wal hushu haulahu dabbobi kuma suna bayan waɗannan aljanun to wata zulhu ɗayar bi ajal hatiha kaji kuma dukkan bakin fadin yawan jama'an nan da aka yi tafiyan nan tsuntsaye sun haɗa fuffuken su gefe da gefe ba a ganin ko ko gajimare sun musu inuwa kaji wannan irin mulki domin shi annabi abin da yasa suke wa annabi Sulaiman wannan abin wato yanda zaman su yake kamar da yanda ake kamar garin nan wato sai a samu annabi kamar hamsin a garin nan sai a samu annabi hamsin amma ba mai cewa ayi ba mai sha a bari kowa yana ta ibada kawai a cikin su amma su duk sun san abin da Allah yake so da wanda baya so amma ba za su ce komai ba in za ka zo gaban su kai zina ko ka sha giya sai su tashi ba su guri kawai ba za su ce da kai danne ba saboda Allah bai ce musu ba suna nan suna nan amma kuma dukkan su a garin kowa ya san da zaman kowa turan nan idan Allah ya aiko sai ya ce ya zama da tsaye manzo kuma to manzon nan kuma sai ya malaman ya gaya musu ya ce to ubangiji fa ya yi mun aike ya ce ni ne manzo al'ummar yanzu saboda haka zan bayyana abin da Allah ya ce a yi shari'arsa da kuma hukuncinsa da abin duk da ya faɗa zan bayyana bayan Allah waɗannan annaba kuma sai ce mun ba da gaskiya da kai mu su ne farkon za su mun ba da gaskiya da kai su annabawa ce kuma za mu taimake ka mutukan muna da ne da lafiya akan wannan bayyana abin to shine saboda haka su suna nan a goyon baya idan abin ya gagara garin wazi garin ya rikice to annaba duk sai su tashi sai su tayi duk sai su bar garin sai su tafi jeji su samu yar dan guri sai su garuruwan a can har shi ma manzan sai gari ya waye ya tashi ya to nan garin ya wa'azin ya wa'azin ya wa'azin idan an ma duka in an ma kashe shi idan Allah zai rashi da daddare sai kuma koma can garin gobe kuma sai sake dawowa to kuma in abin ya dasa tsananta sai su biyo shi kuma nan da zai to duka su baya a zuci in abu ya zama yaƙi masu kafa sauran jama'ar amma shi da rana ɗaya ba zai taɓa fasa ba ko za a kashe shi kuma su ko ba za su taba yayi masa ba cikin bai ba saboda haka waɗannan kaji su annabawan annabi Sulaiman da duk inda za shi su ne a farkon sahunsa saboda su ne mataimakansa ko yaki zai tashi to za su za su zage dan su kuma na haka kaji mulki irin na dan Dawuda shine hata la ya qawu alaihar shamsun ba yanda za a samu rana ta kullu a tsakanin fuffuken tsuntsayen da suka yi masa inuwa wa kana lahu alfu baitin min qawarira ana hashabi فيها ثلاث مئة مفتوحة يعني هرة هرة الله أكبر kaji wani wani daki da yashi na karau daki ne na karau annabi Sulaiman ya gina daki daki daki guda dubu ne da shi na karau wato kamar irin abin da ake gilas din nan kamar a ce gilas amma ba gilas fari ba narkawa ake yi a yi shi ciki iri iri iri zaka gani ga launin rawaya ga launin ja ga kore haka za a narke karau sai a gina daki da shi kaji daki dubu ne da shi irin wannan dan mulki kaji kuma alal hashabi wato an yi su ne akan zartaki sai a shimfiɗa abu idan an shimfiɗa akan za a dura fiya salasa mai atu maskuratin wa mankuhatin akwai mata ko ko a cikin ɗakunan guda ɗari uku yani hurratu wato ƴa ƴar wane ce wannan ƴar wane ce wannan guda ɗari uku ne yake da su a cikin ɗakunan wa sab'atu sariyatu guda ɗari bakwai kuma dukkan su bayi ne ya ribato su ya zama da su sadaka dama matansa guda dubu ne shi ɗaya sarki dan dauda ka ji ya wacce take dace wannan yar wani yar wani guda ɗari uku ne da shi baiwa tsakanin wacce ya saya da wacce ya tuwo a yaki ya yan ta sai sai da ita sa aka ce su ko guda ɗari bakwai ne da shi a ɗakin karau duka isa su amma ka ga wannan ni'ima ba ta sa annabi Sulaiman da ya taɓa ramuwar sallah ba yo a yanzu mutum ya samu kamar wani ba sai wata guda ba ma ba a gan shi ba sallan ma sai manta an ce ayi manya kaga kuma wato an ce fa ya muru rihar asufa fatar fa uku sai sai iska mai karfi ta zo ta yawo da shi malam sai iska ta taso mai karfin gaske sai ta jefa kin fuda ya tafi cikin sa'i dai malam sai ya je kamar misalin nan da gaba da da Madina muna zaune sai kuma ya dawo sauka ya je can ya gano ya dawo in ya ga dama kuma ya ce iska mai laushi ta zo sai ta ɗauke shi yana zaga bayan garin nan da Najeriya gaba ɗayanta kamar nan ya ɗan zazzaga a hankali kuma ya dawo kamar yadda ka ga dama da mota in kana son gudu kai in kana son tafiya a hankali shi ko haka isa faɗa mata kawai zai fete ta warware an kawo akbar an karɓo ga masanin a tauran nan da ya zama sahabin annabi an ce wato annahu qala annabi sulaiman ya ce kana da sulaiman idza rakiba famala ahlahu wa khidmahu wato annabi Sulaiman in ya hau wannan iskar yakan ɗauki iyalinsa da masu yi masa hidima wa shi mahu da jama'arsa waka iska ta zama ɗabiha ta ji akan iskar har da masu dafa abinci ma wani kana kun tuba a ƙarfi duk an tsakura a kai a kai kuma wal quduri da'am wal quduri izami da kuma manyan tukwane akan iskar duk